بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب من أشكم فسلي نسب عند بير وند شيني فسلي نكرشي كما وند يتترو أدعو إما ستعدع daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wa sallama dunkulallu wanda babu wani musulmi da zai ce ya wadata daga barin su wato kowane musulmi yana da buƙatar yin su Allah ka ba mu iko roƙonka kuma idan mu roƙe ka ya Allah ka amsa mana alkhair shine sai malami qayyim yace wa fi musnad al-imam ahmada ya zo a cikin musnad na al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi wa sahih al-hakimi aidan sannan kuma ya zo a cikin al-mustadrak ala sahihaini na al-imam al-hakim an-naisaburi rahmatullahi alaihi an ammar ibn yasir daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ammar dan yasir radiyallahu anhuma annahu salla salatan awjaza fiha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi wata sallah sai ya takaita sallah أوجز فيها سيتقيت سلة فقيل له في ذلك سيأك شيء معي صلى الله عليه وسلم فقال شيك عمار عفوا عمار يسلى يتقيت سلة سيأك شيء مسا يا أخي قد تقيت سلة فقال لقد دعوت الله فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي أتكن سلة تاني الدعاء addu'o'i wasu addu'o'i masu tsada waɗanda na ji su daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam in ji ammar ɗan yasir addu'ar ita ce Allahumma bi ilmika al-ghaiba ya Allah maɗaukakin sarki bi ilmika al-ghaiba da iliminka wannan wanda kake san abin da ya faru shine alghaib alghaibu abin da baka san shi ba ma gaba anka huwa alghaib abin da ya zama ya faku daga sanin ka shine ake ce mishi ghaibu shi yasa malaman mu suke cewa ghaibu in an yi nisbarsa zuwa ga Allah kala biyu akwai alghaibul mutlaq akwai alghaibun nisbi alghaibul mutlaq abinda Allah maɗaukakin sarki bai sanar da wani daga cikin bayansa ba amma alghaibun nisbi shine abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanar da wani daga cikin bayansa sauran bayi ba su sani ba duk wanda bai sani ba yanzu gaibu ne a wajensa mun gane ai to gaibu kenan wa shahadata sannan kuma da abin da yake a fili bi ilmika al-ghaiba wa shahadata ya Allah da iliminka na abin da yake a fake da kuma iliminka na abin da yake a fili wanda yana cikin sunayen Allah alimul ghaibi wa shahadati ko wa qudratika ala al khalq sannan kuma ya Allah madaukakin sarki da ikon da kake da shi akan bayinka ahayni ma alimta al hayata khayran li ya Allah ka rayar da ni in ka san rayuwa ita ce alkhairi a gare ni wannan addu'ar tana cikin addu'o'in da in ba a wajen in a wajen sallah ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yatamanna yanna ahadukumul maut li dhurrin asaba fa in kana la budda fa'ilan to falyaqul sai ya faɗi wannan addu'a to ya tabbata manzo Allah sama yana yin ta a ina manzo sama yake yin ta yana yin ta a ƙarshen sallarsa a cikin tahiyya wato zaman tahiya na ƙarshe a nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan addu'a wacce take mai tsada kana ba Allah madaukakin sarki zaɓi har kai zama burin ka shine kawai ka rayu a'a alhayatu laysat fi fi fi zatiha ghayatan alhayatu haka suke faɗi alhayatu laysat fi fi fi fi fi zatiha ghayatan ita rayuwa ba gaya bace ba ita bace manufar mutum ta ƙarshe a'a domin akwai rayuwar da ta kaskanci ce akwai rayuwar da babu alkhairi a cikinta ko rubba rubba rubba aishin rubba rubba rubba rubba aishin akhassu minhu alhimam in ji mutanabbi ko ضل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخص من رب عيش أخف منه الحمام من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرهم بميت إيلام ها akwai rayuwar da gara mutuwa da ita sannan tun can da an tara yana cewa la tasqini ma alhayati bi dhullati bal fasqini bil izzi ka's al hanzali inna al hayata bi dhullatin ka jahannami wa jahannamun bil izzi atyabu manzil ce in zan yi rayuwar kaskanci to gara in mutu gara in mutu to kaga shine wannan rubba rubba aishin akhaffu minhu al himam akwai rayuwar da gara mutuwa da ita to shi yasa kake ba Allah zabi ahyini ma alimta alhayata khayran li ya Allah ka rayar da ni in ci gaba da rayuwa matukar rayuwa za ta zama min alkhairi shi yasa malamai da yawa sun tafi akan ya halasta idan mutum ya fahimci rayuwarsa za ta shiga matsala ta bangaren addinin sai addu'a Allah ya karɓi ransa سيدنا أبو هريرة يا رك الدعاء اللهم لا تبلغني رأس الستين يا الله مدوك تنسكي كذا قساء قي شكرة ستة saboda ababen da za su faru a wannan lokacin kuma Allah ya karɓi ransa kafin nan irin su al-Imam al-Bukhari sun yi addu'a sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi addu'a cewa Allah ya karɓi ransa ya kai shekara 63 yace ya rabbi ittasa'at dawlati وضعفت قوتي فاقبضني وارزقني بالشهادة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم yace ya Allah mulkina ya faɗaɗa jikina kuma ya fara rauni ba zan iya yin abin da nake yi da ba ya Allah ka karɓi raina tun dai ba cire shi za a yi ba kuma ba tenuwa shif ake yi ba balle a ce ai shekarun shi sun kusan ƙarewa sai ya mutu ita ce tsarin khilafa ta shine tsarin khilafa na musulunci ko sai mutum ya mutu to ya Allah ka karɓi raina kuma sannan ka azurta ni da yin shahada a madinar manzon ka sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce sai muna mamaki ya za a yi Allah ya azurta mutum da shahada kuma a cikin madina ai madina daular hauzatul islami ce madina tana cikin garin musulunci za a yi yaki a cikin garin madina a kashe ba su tsammanin za a yi yaƙi a garin Madina a wannan lokacin to ashe Allah madaukakin sarki ya san abin da su ba su sani ba to shine wannan wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wash shahadati ya Allah ina roƙonka ka sa min tsoron ka na sanin ka fil ghaibi a lokacin da ba mai gani na kaga nan gaibu kenan nan gaibun zuwa ga wanda ba ni ba kenan in na fakuni kadai to ya Allah ka samun tsoronka kuma tsoro khashiya ba khaufu ba ma domin alkhashiyatu fawqa alkhawf khashiya kalma khashiya tafi kalma khawf girma domin an ce alkhashiyatu an sha faɗa mana ka ji tsoron abu dan ka san shi ko wa shahada sannan ya Allah ka sa min tsoronka na sanin ka a ciki a fili in ina mutane na gani na in zama mai tsoronka idan mutane ba sa gani na in zama mai tsoronka kada dan na faku daga idan bayi shikenan sai in aikata abin da saban ka ne wa as'aluka kalimata al-haqqi fil ghadabi war ridha sannan ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da kalma ta gaskiya fil ghadab a lokacin da nake hushi domin idan mutum yayi hushi al-ghadban maslub al-aql so tari idan mutum ya kasance yana cikin hushi to yana cikin mahaukata yi to cikin mutanen da suke ba su da hankali akwai algazba mutumin da ya zama yana cikin hushi an zare mishi hankalin shi so ta sai ya aikata abin da ba shi to ya Allah ka sa ko ne hushi in faɗi abin da yake na gaskiya warriba haka nan ma idan na yadda ba hushi nake ba nake ciki ba ya Allah ka sa in faɗi gaskiya wato kakka sa ƙiyayyar da nake ma wani ta sa in ki faɗin gaskiya kakka sa soyayyar da nake ma wani da yardar da na masa ta sa in ki faɗi gaskiya kunu qawwamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabi wa as'aluka al qasda fil faqri wal gina ya Allah ina roƙonka ka sa rayuwata ta zama matsakaiciya fil faqri idan ina cikin talauci wal gina haka nan ma idan ina cikin wadata wato in zama Allahumma kaman addu'a manzo sama kenan Allahumma ja'al aisha ali muhammadin kafafa ya Allah ka sanya rayuwar iyalan gidan annabi sama ta kasance matsakaiciyar rayuwa kai ya zama idan ina cikin talauci talauci na ya muna nani babu qasdu sannan kakkasa ya Allah idan na samu wadata wadata ta kuma ta sani in yi dagawa mutum zai yi biki a rika raba dala ana watsa ta ana taka ta ko ba haka ake yi ba wa as'aluka na'iman la yanfadu sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ni'imar da ba ta karewa ni'imar da ba ta kara ni'matu sarmadiyya ita ce ni'imar da za ta dore ha aljanna amma ni'ma aljanna labudda ni'mar duniya kai labudda an tanfad ni'mar duniya na karewa to amma ni'imar da za ta ɗorar da mutum ya kasance ya samu ni'ima sarmadiyya ya shiga aljanna wa as'aluka qurrata aynin la tanqati'u sannan ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka bani sanyin idan da ba zai yanke ba sanyin idan da ba zai yanke ba shine shiga aljanna ka ganin ganyayyaki da bishiyoyi da fulawoyi da kayayyaki na daɗi a cikin aljanna wanda manzo sun ce fiha ma la ainur ra'at ولا سمع ولا ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba ji ba akwai abin da zuciya ba ta taba tunanin cewa akwai shi ba to akwai shi aljanna to kaga shine qurratu ainin la tanqata duk da akwai qurratu ainin a duniya kaga can ta ce cewa cewa qurratu ainin li wa la kala taqtuluhu عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا sannan kuma daga cikin addu'o'in da kake yi mummune suke yi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama to amma da ƴaƴan nan zurriya da matan dukkanin su kasance qurratu aynin la tanqati wanda za su zama sanadiyya alkhairi ga mutum wa as'aluka ridha ba'da al-qada'i ya Allah ina roƙonka ka sa ni kullun in zama mai yadda idan ka yanke min wani hukunci nan al-qada'u din al-qada' kala biyu ko al-qada'u al-kawni ko al-qada'u al-shar'i al-qada'u al-kawni shine Allah ya hukunta wani abu zai faru da mutum ko mai daɗi ko mara daɗi a iyakance masa lokaci a faɗi cewa ga abu Allah ya faɗa ma mala'iku cewa ga lokacin da abin nan zai faru ga wani ba wani kuma in lokacin ya faru ga mutum shine alqada'u alqada'ul kauni ke alqada'u shar'i wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ko alqada'u shar'i abinda aka hukunta ya Allah kakkasa a ji a raina wata damuwa ko kin yadda da wani hukunci kwara ɗaya ko mun kankantarsa ko mun girmansa wanda ka yanke naka ne daga gare ka a abin da ya shafi shari'arka kada in ji waccan shari'a ta min daɗi waccan kuma bata min ba kai ya Allah kakka sa hukunci kaza in ji ya min daɗi wancan kuma hukunci bai min ba to shine wa as'aluka rida ba'da al-qada'i wa as'aluka barda al-aish ba'da al-maut ya Allah ina roƙonka sanyin rayuwa bayan mutuwa domin bayan mutuwa akwai tabi'at akwai tabi'atul maut ababan da ke bibiyar mutuwa suna bayan mutuwa akwai fitnatul qabri akwai kuma azabul qabri akwai na'imul qabri ko sannan akwai alhashru akwai annashru ko sannan akwai alhisabu akwai aljaza'u to ya Allah ka sa duka waɗannan matakin da zan bi zango zango ya Allah ka sa su zama mini sanyi bayan mutuwata wa as'aluka ladzatan nazri ila wajhika ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da daɗin kallo zuwa ga huskarka wannan hadisi yana tabbatar da cewa mummunai za su ga Allah madaukakin sarki wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun kafirai ke kafirai ba za a ba za a basu su ga Allah ba mm sadaka mummunai za su ga Allah madaukakin sarki Allah ka sa mu a ciki wa as'aluka shauqa ila liqa'ika ya Allah kullun ka sa ni in zama mai bege ina ina ina ina ina shauki ina begen in sadi da kai min ghairi darra a mudirrati ba tare da wani abin da zai cutar da ni ba wata cutarwa mai cutarwa a gare ni wala fitnatin mudillatin ya Allah ka sa kullum tunani na ya kasance ya zan yi haɗu da kai ba tare da kuma wata jarabawa mai batarwa ta shafe ni ba ka sa ni in mutuwa ta ta zo ta haɗuwa da kai ya Allah in yi mutuwa wacce take mutuwa mai sauƙi mutuwa ta alhairi ka a jarrabe ni da wata fitina kafin mutuwa ta Allahumma zayyinna bi zinatil imani ya Allah madaukakin sarki kai mana ado da adan imani addu'o'in manzo Allah sama sun yi suna suna dacewa da lafuzzan alqur'ani ko waj'alna hudatan muhtadi sannan ya Allah ka sanya ni in zama hudatan cikin ma'u ka sanya mu mu zama hudatan shiryayyu masu shiryarwa kai hudatun hada ya shirya yahadi yana shiryarwa hidayatan shiryarwa wato ka shiryar da wani ke sa sai a ce hadallahu ibadahu amma muhtadin ihtada ke ya shiryu ya shiryu kai kama kanka shi ne wannan shi yasa sahabban manzon Allah sa khulafa da manzon su mai sufanta take cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyi al mahdiyyi su kuma waɗanda aka shirya nan huda masu shiryarwa jam'i ne na hadi wa kulli qaumin hadi kowace al'umma tana da mai shiryar da ita wato mai karantar da ita mai nuna mata hanyar shiriya kaga huda jam'i ne na hadi sai shi kuma muhtadi man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wanda Allah kaga Allah ya hada su man yahdi Allah wanda Allah ya shiryar da shi fa huwa al-muhtadi to shine shiryayye to shine wannan so daga wannan addu'a ce mai tsada ana yin ta a ƙarshen tahiya a ƙarshen tahiya kafin mutum ya sallame tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake yin su bayan an gama at-ta'awudh min al-ashiya al-arba'a da manzon sun yace summa yakhtar min al-mas'alati ajabahu mutum ya zaba addu'ar da tafi burge shi yayi to wannan tana ɗaya daga cikin addu'o'in da mutum zai ɗauko yayi a wannan bagira Allah madaukakin sarki ya amsa mana wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ita وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين